الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عقبة إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاوك بوتا ربيع الآخر شكرا تدوء إلى إلى أربعين دقيقة bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna cikin littafin mu al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan inda muke cikin kitabu salatul musafirin wa qasdiha kuma mun yi darasi nawa 60 da daya sittin da uku mun yi tsaya sittin da ɗaya za mu tashi darasi na sittin da biyu hadisi mai lamba ta ɗari hudu da talatin da takwas mala yake muna cikin babu du'a fi salatin layli babun da yake magana akan yin addu'a a sallar dare mun bi hadisi ibnu abbas inda yake ba mu labarin ya kwana a gurin goggonsa maimunatu bintul harith al-mustalaqiyya to sannan za mu je ɗaya hadisin nasa har yau mala yake hadisu abdullahi bin abbas hadisu abdullahi bin abbas annahu ba ta lailatan a inda maimunata cewa abdullahi bin abbas ya kwana a gurin maimuna a wani dare zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi tira da aminci Allah tabbata a gare shi wa hiya khalatuhu gogonsa ce wanda mun faɗa cewa mahaifiyarsa lubaba bintul haris al-musalakiya ya da kanwa suke da wato maimunatu bintul haris sai ta ce fadda ja ku fi ardil wisada sai naka shingida a daidai fadin fulo kaga hatali kamar fulo idan fulo yana haka ai anan ake tsora kai ko nake to shi sai zo nan shine algo nan gefen fulon kaga wato gefen fulo za mu ce kenan to sai zo dilin gefen kulan ya sa kansa anan to sai yake cewa waqad ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi fi duliha annabi alaihi salatu wasallam shi da iyalinsa su kuma suka kashin gida tsawonta shine nan din nan da nan su kuma suka dora kansa a nan gurin kaga akwai wani darasi mai yawa anan na cewa an kirawo matar annabi alaihi salatu wasalam ita kadai da ahalu cewa iyali mun faɗi wannan ne saboda wanda suke ganin ba za a kirawo mata annabi ahalun da yake ba cewa ba ta ciki saboda hadisi da ambace su amma ya aya ta ambace su domin iyali al'adar balarabe shi ma masu mace guda ɗaya ma iyali kai ta annabi lut Allah ya ba adana ba mu labari kalu a ta'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ahlal bait kaga rahmatullahi wa barakatuhu alaikum da mata annabi lut kadai yake amma ka ce mata ahlal bait kuma a wajen al'ada ba wuce ba ko tatin da ya wuce aka daura ba aure zai in ya zan sai zai ce iyali wannan matar ta ka ita kadai ita ce iyali amma wanda bai da mata ba za a ce mar ya iyali ba saboda haka ko shakka babu mata annabi alaihi salatu wasalam iyalinsa ne kuma Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala taqda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa sai ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba 'ankum ar-rijsa ahla al-bayt saboda haka kaga aisha ta ya nisa annabi sai kuma ta kare da ahlul bait saboda haka matan annabi alaihi salatu wasalam ahlul bait ne kuma idan kun ce ƴaƴan su sune ahlul bait to su ai suka samar da su ai babu yadda za a wani tsaye samu babba ta dalilin uwa ba to saboda ko shakka ba mu mata annabi ma ahlul bait ne wannan shine to shine yake cewa wa ahluhu fi duliha iyalinsa shi da iyalinsa suna daidai wato tsawon wannan fulan shi na alwisada fada wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam ya yi bacci hatta ta safal layl a sai da dare ya ya rabi sai da dare ya kai rabi ka iya cewa wajen karfe ɗaya kenan misali in ka kasa awoyin da muka faɗa cewa ka ɗauka awa sha ɗaya ne sai ka raba wannan awa sha ɗayan gida biyu awa biyar da rabi ka ɗora wa shida ko ka ɗora wa shida ka zo sha biyu da rabi kenan shi ne muka ce kawai ɗaya to karfe ɗaya rabin dare kenan wanda da yawan mu in ka duba za ga wuya online da yawa yawa karfe ɗaya to wannan lokacin rabin dare ya yi musamman a yanzu da ake da longa night rabin dare ya yi karfe shida ba a karfe ɗaya ba rabin dare ya yi masu himma za su tashi abin da ya kamata ko kuma wani wato in ma bai tashi a lokacin yana gudun kada baccin ya kwashe shi zai ɗanyi wani abu wanda bayanin da ake akan kiyamun laili ba sai kai ba dole zai sallah kawai ba kin zai iya yin wato karatun alkurani zai ta zikiri kuma kada ya yi asarar lokaci ayi wani abu to sai yace au qablahu bi qalil ko kuma kafin ma ɗayan da kaɗan watakila sha biyu annabi alaihi salatu wasalam ya farka au ba'dahu bi qalil ko kuma bayan rabin daren da kaɗan kamar ka ce karfe ɗaya da rabi ko da kwata annabi alaihi salatu wasalam ya tashi ista ya kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya farka fajalasa sai ya zauna a shi ne muke faɗa duk wanda zai zo tsarin sa annabi alaihi salatu wasalam zaka ba ana isha ka kwanta da an yi isha kamar karfe 8 kenan a yanzu ko 8 da rabi mu banki ma har tara karfe 9 to da karfe 9 zuwa karfe 1 awa nawa ka samu awa hudu to zaka tashi da kwarin ka awa hudu ka yi su kana bacci to in ka tashi za ga bacci ba zai dame ka ba sai dai mutum ya yi ya tattara shi ya yi lodi tela ne misali da azumi ne ya tattara na kwana hudu a a awa hudu sai maka dan ko wannan ta yi maka to shi ne yake cewa fajalata yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadihi sai ya zauna ya rika goge bacci daga fuskarsa da hannunsa kaga mutum ya ai za ga yana dan gogoje fuska yana sannan kuma a nan zaka gano ashe ba turanci bane in an tashi a zauna in an tashi daga bacci kar a miƙe ba turawa suna faɗa likitoci cewa in ka tashi ka saboda jininka sai mutum ya faɗi to kaga ashe sunna ce ma ka tafi da wannan niyyar ba ba dan likitoci ba wai kawai dan likita ba ka rike a zuciyarka cewa annabi alaihi salatu wasallam haka yake yi gashi ka samu lada kuma ga lafiyar ka za ta zauna lafiya ne duk abubuwan da ya zo na annabi alaihi salatu wasallam in kana koyi da su za ga akwai riba mai yawa to kaga hatta a yanzu ko kwanan nan na karanta wani rubutu da ake tura cewa likitoci na bada shawara duk wanda ya tashi daga bacci kar ya miƙe ya fara zama ina karanta na ce sadaka rasulul karim annabi ya yi gaskiya cewa in ka tashi ka zauna to bara ma ku ji annabi alaihi salatu wasallam yake in ya zauna kai kaga amma wanda yake gaji yanzu da wato a gurguje yana ji ana sallah ai ba zai iya wannan abin da za a faɗa ba shi sai sallah ta zo shine zai rika tashi da tarar ya miƙe jinin sa bai kamata ya tabi wani guri wata ya kai ya komo wani lokacin kaga an samu matsala to saboda haka da annabi ya zauna ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة sai karanta ayoyi guda goma wanda suke tikewa ne surata ali imran a cikin surata ali imran ayoyi goma yake biyawa tunda kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnu thawab la yaghurannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يرى زوني كاجي yanzu ka auna irin na dan jiwa daga kusan minti biyu gaba ɗaya komai naka ya goma in ma baka haddace ba da ko littafi ka buɗe gefen bulan kana da ai wasu da yawa akwai novels a gefen bulan to ka aje qur'ani a gefen kwarai kuwa wallahi akwai yana nan ya karanta ya ji ya sauke ya kuma saukewa to saboda haka ya dauko wannan qur'anin ya buɗa ya karanta ba wai zan san wuta yanzu waya ka da fitila a jiki kunna to shi ita kanta waya kaga akwai mai qur'ani sai ka sa ka buɗe ka karanta alkhairin da zaka samu bawa Allah a cikin irin wannan abubuwan yana da yawa yana da yawan gaske to kana zaune zaka yi wannan ma'anonin za kalla inna fi khalqi samawati wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya miƙe yana ɗakin nana ya je ta yau da zaki mun alfarma ki ara mun daren nan shine aka ce a ke dare kam na mata ne ba da ba ci da karfi dole ka nema alfarma yace kin ara ilimin alfarma ki ban mun da ran nan tace ai abin da zai saka farin ciki shi nake so ta gaya masa haka saboda haka tace ya zauna ya rika ibada tace can ya zauna yana addu'a sai ta ganshi yana kuka yana ta kuka tace sai da kuma tun sai zike ba kuma tu wata ce har sai da gemun sai zike da hawaye tace ba hawaye bai tsaya a nan ba sai daga hawaye har aka sai yana daga sai tana ta kallon sa can kawai ke lokacin alfujir ma yayi yana zaune bai tashi ba sai bilal ya zo ba ya gela sai ta ya rasulullah lokaci yayi yana zaune sai kalli yana yin zaji sai ka ta kure ya rasulullah me baka kuka sai yace wata aya ce ta sauka da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون yace wannan aya ce ta sauka Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya biya ta da yi tunani akan halittun Allah na sama da ƙasa ba ko kuma wata halittu na musamman da Allah ya yi rububiyar Allah sai Allah ya azabtar da shi akan saboda ma'anarta shine lallai cikin wato wato halittun samai da kasai inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli da juyawar dare da yini yanzu an shiga longa nai da muna kyauta nai yanzu longa nai kyauta ne to Allah wanda kucin zargi yace la ayatin a wayannan jujuyawar al'amura akwai ayoyi amma ga li ulil albab ga masu hankali kawai sai Allah yake allazina yazkuruna Allah qiyaman shine masu ambatan Allah a tsaye wa qu'udan kuma suna zaune ma za ka suna ambatan Allah wa ala junubihim a kwance ma suna ambatan Allah sai Allah yake wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tunani dangane da halittun samai da kasai taurarin nan fa iya sama ta ɗaya ne suke in ka je sama ta biyu ba za ka tauraro ba sama ta uku ta hudu kawai mutum ya kalle shi ga iya wato horewar da Allah ya tasa ya yi tunani a kan wannan ko ita saman cewa ya halice ta wato babu amudi babu abin da zai rike ta shi ne wai tafakkaru na fi halƙi sama wato na rabbana ma halatta hadha batilan ya ubangiji baka halici wa'annan a banza ba yadda wani bature yanzu zai kalla ko wani scientist kawai ya rika ganin cewa ne ta ce ta yi wannan ba wani zancen Allah to Allah bai halitta sama da ƙasa a banza ba ko dare da yini subhanaka sai Allah madaukakin sarki yace Allah ka annabi ya karanta yace ka fi karfin yin halitta a banza fakina azabana ka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nara ya ubangiji duk wanda ka shigar wuta faqad akazaita ka gama kunya ta shi ai duk wanda ya shiga wuta karshen jin kunya kenan da wasu ke cewa da jin kunya duniya gwara ta lahira ba san me kunyar ba to duk wanda ya shiga wutar gaba ɗaya kunya ya tattara ta Allah ya ce wa mali zalimina min ansar lalle azalimai ba su da mataimaka ranar alkiyama rabbana innana sami'na munadiyan ya ubangiji mun jiyo wani mai shela yunadi lil iman yana yin shela cewa a zo a yi imani an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijin fa amanna to mun yi imani ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله كافرتا mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu da zunuban da muka yi wa tawaffana ma al-abrar Allah ka karbi rayukan mu tare da al-abrar shine da Allah yake innal abrara lafi na'im Allah karbi rayukan mu da al-abrar waɗanda suke cikin ni'ima nagartattu wa su ne ya gare ka rabbana wa atina ma wa'atana Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari ala rusulika ta hanyar manzanninka innaka la tukhlifu al-mi'ad don baka saba alƙawari sai Allah barkatun sarki yace fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin ya amsa musu duk wayanda addu'o'i rabbana rabbana gaba ɗaya ya amsa anni la ubi wa amala amilin minkum Allah yace nayi alƙawari wannan tozarta aikin mai aiki a cikin ku ba kaje ce mai aiki ba mai magana ba aikin mai aiki a cikin ku ba amala qa'ilin minkum ba amala amilin minkum sai ce min zakari namiji ne au unsa ko mace saboda haka gaba daya majan biyayya ga Allah ba a ware maza da mata kowa idan ya ba Allah salan da aka kawo to zai shiga aljanna sai Allah ya ce ba'dukum min ba'd sakin ku yana daga saki فالذين هاجروا واخرجوا في سبيل الله كو يوا فالذين هاجروا واخرجوا من من ديارهم واوذوا في سبيلي wadanda suka hijira wato daga gidajensu wa uzu fi sabili aka rika cutar da su saboda ni wa qatalu wa qutilu suka yaka aka yaki su sai Allah yake law kasaranna anhum sayyi'ati da sanin zan kankare musu duka kurakuran duka لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار الله yake kuma da sanin zan shigar da su aljannata aljannatai wato aljanna wadanda koramu ke gudu a karkashin su sai Allah yake tawaban min indillah wannan sakamako ne ko lada ne daga Allah wallahu indahu husnul thawab lalle yake kyawun sakamako yana gurin Allah madaukakin sai sai Allah yake la ya goran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad kai koman kafirai a cikin garuruwa kai ya rude ka da abubuwan da kafirai suke yi yanzu a duniya su kai nan su komo nan shi kaza su kuma kar ya rudar da kai sai Allah yake mata'un qalilun jin dadi ne kankani ai mun ba da wannan misali ta yadda za ka gane kankani ne shine sai ka mutu wallahi don muna ta ba da wannan misalin wanda ya tafi kabari yanzu mun ba da ina yawan ba da wannan misalin kuma zan ci gaba da bada shi domin faɗakarwa ce an mu haukan sai cewa ta yi na wata shekarar ta dubu ɗari hudu da biyar a ƙasa yanzu ka je ka tambaya ka ji kakanka da baka taɓa ganin zawon shekara nawa yanzu to kaga kuma ka tambaya shekarar sa nawa yayi kafin zan da zai rasu lokacin da zai rasu shekarar sa nawa alal aqallu misali yayi da yawa ce ba ya shekara 100 to a bashi a ya shekara 100 ka tambaya yanzu daga shekara 100 nan daga wato mutuwarsa zuwa yanzu shekara nawa sai ga mahaifinka mahaifinka kansa ba yanzu ya shekara ya doji da rasu kuma wata kila tun yana mataki ne bi mahaifin na ya rasu ko yayi auren faru ko abin da domin kai ma baka san shi ba kuma shekara ka 40 yanzu misali ko 25 ko 30 baka san shi ba to kaga zaman ba ne ba na tare bane Allah ne kawai ya san iya adadin kwanakin da za a to kaga shine mata'u qalilun din sannan kuma wannan rayuwar wannan din da kake yi ta yanzu ita za ta yi reflecting gaba ɗaya a tafiyar ka wallahi ita za ta yi tafiya a gidan a yau ɗinka jiyan ka ce za ta dawo ma yau yan wasu malamin ma suna ganin jiya ba za ta iya fin gobe yawa domin daga lokacin da Allah ya tashi alkiyama kuma shikenan kuma sai a tura mutane kowa inda ya kamata amma zaman yanzu da za a je cikin kabari a zauna a cikin sa wannan Allah ne zan shekara nawa za kai kuma annabi cewa imani aimun wa imma azab wannan shine yana nan tabbas ila yawmil qiyama ko dai ni'ima ko azaba shikenan yi za mutum yayi kokari yake kyawun rayuwa shine mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam anan za su gane mushayin ruwa ne zalla shine Allah yake kuma makomarsu ita ce wutar jahannama wa bi'sal mihad kirda kin fada in fada da mutum zai je kwanta ya zanto in wuta ce a karkashin ta sai da makoma idan ya zanto haka sai Allah madaukakin sarki yace lakinin ladina taqaw rabbuhum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha za a ba su aljannatai wanda koramu ke gudu a ƙarƙashin ta kuma za su dawo a ciki sai Allah yake nuzulan min indillah gara ce daga Allah gara tanadi wani guri Allah ya tanadar musu wa ma indallahi khairul lil abrar abin da yake gurin Allah jefa alkhairi ga wanda suka bi shi a da ma can ya faɗa al abrar din sai kuma mai mai dama su yanzu abin da yake gurin Allah shine mafi alkhairi ga al abrar sai ce wa inna min ahli al kitabi lalle a cikin ahlul kitabi ana magana kuma nan akan ashimatun najashi sarkin habasha dan a daidai lokacin shi kirista ne amma ba san ya musulunta ba yace Allah kuma sai ya rasu shine ba da kariya da su Jafar bin Abi Talib sun da suka hijira zuwa habasha saboda haka sai musulunta ya koya musuluncin kar mutanen su ji mata addini saboda haka ya rasu kuma an dawo Madina ba sani ba da Allah ya saukar da aya yana sanar da Annabi alaihi salatu wasallam to a cikin ahlul kitabi da man yu'minu billahi akwai wanda yayi imani da Allah wa ma unzila ilaykum kuma yayi imani da abin da aka saukar muku shine Qur'ani domin Jafar bin Abi Talib ya janyo ma ayoyi a cikin suratul Maryam ya rika kuka amma dai bai bayyana ba saboda wasu dalilai to sai Allah yake gaya musu gaya wa Annabi alaihi salatu wasallam musuluncin wato na akima najashi taikin ne ko mun sha ba da wannan misalin kamar sarkin Borno Lami dan Adamawa duk wannan takin ne duk da sunan su shi ma sarkin Fir'auna Najashi Kisra duk takin ne ba suna wani cikakke wanda wato ake bawa sarakuna takin ne to shine Allah madaukakin sarki yace wa inna min ahli alkitabi la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah suna ba su tsoron Allah madaukakin sarki la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa canja ayoyin Allah da dan wani abu dan kankani ba ruwan su Allah yake ulaika lahum ajruhum shine kaga anan mutun yazo kawai ya lankwasa aya saboda za a baki wani abu dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar misali ko ma dubu nawa Allah yake ulaika lahum ajruhum inda rabbihim shine wanda suke da lada gurin ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab lalle ubangiji madaukakin sarki sari'ul hisab bai gaggawar wato sakamako ne sai aya ta karshe Allah ya ce ya ayyuhan nabiyina amanu biru wa sabiru wa rabidu wa taqullaha la'allakum tuflihun ya wanda suka ba da gaskiya da Allah isbiru ku yi hakuri hakurin nan kuma ya bangarori uku kamar yadda ibnu abbas ya faɗa cewa as-sabru ala da'atillahi ta'ala wa sabru an maharimillahi ta'ala wa sabru fil musiba inda tadmatil ula hakuri abu ta ba da farilla yanzu lokacin sanyi yayi sai alwala ka ta balle sai ka ba ka san taba ruwa amma haka za ka kura to wannan hakurin lada za a ba ka darajar ka za a daga har 300 ne ibn Abbas a ba ka lada sannan wa sabrun al maharimi Allah ta'ala hakuri abu ta abinda Allah ya haramta za ga abubuwa da yawa ba iya yi ne ba za ka yi ba duk wannan shigantakar da ake ba iya yi ne ba za ka yi ba kai kawai Allah ne baya so to kai hakuri ka ki saboda Allah baya so to za a daga daraja ka fiye da wancan kuma domin barin sabo ya fi aikin lada alheri shi daraja ɗari shida ake daga wa mutum sai yake wa sabr fil musiba inda sadmatul ula da hakuri akan musiba ya afkota ta farko kawai kana zuwa sai ka tarau Allah ya ba wata jaraba baka fara raki sai ka koma gare shi shi kuma daraja ka ɗari tara za a daga ko takalmin ka ne tsinke yanzu kana yana tsinkewa ranka ya sosu sai kai istirja'i ka koma ga Allah to za a daga daraja ka 100 ballata na ya kace ga an dauke mar wani abu ko an sace mar wani abu ko yayi gobara ko yayi wani abu misali duk irin wayannan abubuwa kai wallahi ko bai ko service providers ne suka sake ba kuɗi ka tuno wannan abu sai Allah ya kaga da rai yau kan ka hudu inuwa misali hakkin ka ne sai Allah ya saka ba amma kana jin wannan kawai kai da musiba ce an sace ma kuɗi yanzu misali ko amma kaza kawai sai ka koma zuwa ga Allah sai Allah ya daga darajarka to da annabi alaihi salatu wasalam ya biya wannan wasabiru ibiru kaga wannan shine gaba da wasabiru ku jure an kawo bi bizigatil mufa'ala shine ku yi shi inde wato in ta kunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamuna ke amma wa tanzuna min Allah ma la yarju in dai kafirai za su yi haƙuri su jure wajen yaƙa ku kuma ku yi haƙuri shine wasabiru ku dora akan haƙurin da suke juna su ba lada ku kwara ku da lada sai Allah ya ce warabidu ku ba da kariya ga kasar ku da garin ku kar a zo a afka muku da yaki sai Allah ya ce wattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki la allakum tuflihuna ko ku rabota wani daga cikin malaman tafsiri ya ba sai fasara wannan ayat yace wai wato salloli biyar suke magana a kai salloli biyar ya ayyuhal ladina amanu sabiru sai yace sallah azhar ku yi sallah azhar wa sabiru ku yi la'azar warabidu sai yace ku yi magarba wattaqullaha yace ijani la'allakum tuflihuna sallah asuba kuma malamin tafsiri ne babba a littafin sai ka wannan amma malamin suka ce iri ta hadi amma ga ma'anar ta san gaskiya wace ita ce ma'anar ta eh an yadda duk wannan ruwan ai duk za ku yi su gaba daya amma dai ma'anar su ta fili ita ce wacce ma'anar da aka kawo to bayan annabi ya gama biya wannan tsaf sai ya mike kuma idan ya miƙe zai je alwala ya zo fara sallar dare amma kar ku manta cewa yayin da ya barka farkawarsa lokacin da ya barka kafin ya zauna ɗin zai yi addu'a du'awul istiqaz min an-naw alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur zai faɗi wannan sannan ya zauna ɗin ta kuma a zaunan sai kuma ya fara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab azwa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum yana zauni shine ka ka samu lada kuma wancan shawarwarin da likitoci suke bayarwa ka wato ka wuce kan kai kana yi da lada shi ko yana yi ne saboda physical fitness da ake magana a kai dan shi yake kai ko ka haɗa riwa biyu cewa kada ka miƙe don ka jini mai kaza duk duk annabi ya koyar da mu eh ba wai bature ne ko likitoci ne annabi ya koyar in dai zaka bi wannan shawara to zaka zauna lafiya to haka annabi alaihi salatu wasallam na'am alaikum salam na'am Allah Allah majal fi kalbi nura ta ina kenan duk za ka yi addu'inka na bacci ai misali ne guda ɗaya don kan musiba duka za ka yi addu'inka na tashi daga bacci sai na ba da wannan misalin duka wanda ka sani za ka yi yayin da ka farka amma an fito ka yi kana kwancan kana kwancan ka farka ne idan ka zauna kuma sai ka yi ta'awili sai ka fara biya wannan lokacin tana zaune idan ka biya tsaf kuma sai ka miƙe wannan na kwan tashi daga bacci ai du bayan farkawa ake yin farkawa ba wai miƙewa ba bayan an farka ake biya kana kwancin za ka biya alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma duka addu'o'i bayan tayi to sannan kuma sai ka zauna kaga wannan muna magana magana fa ba makararri ba wanda ya tashi a makarantu ba zai samu wannan abu a'a wanda ba zai yi sallar dare ya tashi karfe daya ya kwanta tara ya tashi ɗaya domin shi ne rizkun laili a yanzu rabin darewa ƙarfe ɗaya to saboda haka shi muke magana a kai sai ya ce to min surati ali imran tun baka ma ila shanni sai annabi ya miƙe zuwa ga wata salka mu'allaqatin da aka rataye fata wadda min haye alwala da wannan salkar kun ga wannan shi ma kiwon lafiya ne mun faɗa cewa wato in za a ajiye ruwa a ɗaure bakinsa a makale shi a ku duba ku gani annabi alaihi salatu wasalam likitan likitoci ne wallahi ba su da kuri da za a kai da kan yaro ba kashi ko dan adakawa ko kyanke so ko wani abu ya je ya shiga sai a daure bakin da sai a rataye ta to ta ina zai bi ba guri ba guri saboda haka aka rataye ta in ya taso sai ya zo ya buɗe ai kaga annabi alaihi salatu wasallam ya hana a daga buta yadda za ga wasu suna yi kawai daga buta wani zai alwala sai ya yi haka da buta ya kurkura da za ga tsofaffi suna yi amma yanzu ba na gani ya ga ya dan zuwa ta amma wasu dattijan kuma a bayan ma za ga sai sun sa wa leda sun toje bakin ko za ga suna sa leda sun toje bakin gabo da ko tsaka ko wani abu da ya kamata da nan kare shiga to kaji da kara da ake tojewa irin bayan an fara shi ko sai a tusa wannan tojewa na'am na'am to ai kaga kar kargon ma yanzu ai da yawa malam jaibu ka san kargo a jiko ban ko ba mutumin kauye ba wato ko abin ne kake in ka yi yawo toro in dai mutum ya yi yawo toro karatu za ga a nan zai koyi irin wayannan yarurruka a gaya ma a kai kai za a tambaya ba malam Muhammad ya ce malam Muhammad misali ana maganar muna magana fa yanzu muka zo karatu muka ce muka ce annabi alaihi salatu wasalam sai wato ya gyara matsayin jama'a duk sai sun tsaye da kai yan karatu ko kai kai ne ko kundu ko kundu kuki misali wallahi duk yawanci yanzu in ba in kai ma in ba bibiyan tsoron kai ba ba za ka gani domin turanci ya bata hausa yanzu gaba ɗaya za ga babu ita duk ya tafi ko ka san magen jama ba gani ba ruwan da ita bai san ta ba kuma ƙauyen ma da ake zuwa da yanzu a ɗan zauna a yi wata sati kai sati ba a zuwa yanzu a nan ne za ka je ka zauna da kakanninka ki ta gaya ma abubuwa komai sunan su yadda yi amma yanzu ina za ga yaro ya taso a gida ya yi wani yaran shi ba in ya muri ba shi ba ba hauke ba Allah saboda haka yi ana yi za ka ji yana ce ma yanzu zan na yi zan na yi kuma haka babu zama take cewa wai zan na yi ko wa'anda duk wa'annan gaba ɗaya haka sosai za ga baban na faɗa haka ji ma yana faɗa shi za wata nake gaya wani a wata makaranta da muke koyarwa wanda cije yana son ya ji yaro ya hausa sai na ce masa wani yaro na ƙarami bai fi shekara uku ba ya to ya fito daga wanka sai ya dawo din ya faɗi sai ya ƴaƴan yayyan mu sai wata yarinya Fatima take cewa da shi yayi tumbur yayi tumbur sai ya sauri ya dauka tawo din sai ya nace sai suka fara dokana sauran yaran sai shi shi ba ni ne na yi tumbur ba ko ne tumburaye karamin yaro ba bai kai shekara uku ba Allah da na gaya wannan abin nan din shi ma abin da ya burge shi ne yadda ya iya jam'i tumburaye kace ku ne tumburaye to wannan shi ne wallahi yadda za ka kana zo na a gida yanzu ka rike wa yaran ka ingantacciyar Hausa kai musu wallahi in ba ka ba mutum zai zo ji da za ga Hausa ma yanzu ba a ci in an rubuta ta ba a ci Allah da ake cewa gida da masallaci dodo ba a cin gidan ma yanzu Allah ya gaita to wannan shine to sai yake cewa um annabi alaihi salatu wasallam ya tashi yayi alwala ba kana wudu a wuya kyautata alwalarsa thumma yuqama yusalli sannan ya miƙe yusalli yana sallah sannan akwai wata dabara in kana so duk abin da ya zo wani abu ya kamata yi yanzu misali inda mutum mai wayo ne shi sa fulani suke da saurin daukan karatu kaga sai tambaya amma kuma kun ce ba ku san me kargo me ko a ce ala gafa tawala me kargo eh ko sai an tashi zaka bibi to shi ne irin wannan shi karatu masjidi za ga irin wayan abubuwan idan ka riga ka rike shi kenan sai ka ga ya zauna don wani littattafan na dama an kana ji a irin wannan hausar za ka gani irin ta ita za ka gani sosai a to sai ya ce in ma wato wata wadda amina fa a sana wudu a hutun makama yi salli ka ne miƙe yana sallah ɗalibin abbas abdullahi ɗan abbas ya ce fa kumtu ni ma sai na miƙe fa sana'atu mithla ma sana'a nayi irin abin da naga annabi alaihi salatu wasallam yayi me da me kenan tun da kan zaman zaman da annabi ya zo da ayi ayoyi tun da yace ma sana duk irin abin da annabi ya yi shi ma sai da yi ibnu abbas kuma da wahala rabba ne kuma ga shi ya gaya ma ayoyin da ya ji ma an biya ya kawo masu to saboda haka yace irin abin da ya sun maza hausu fa kumtu ila jambi na tafi na tsaya a gefansa kun ga akwai ruwa ya ayi mana bayani dalla dalla yadda haka ya tsaya a bangare wani bangare ya tsaya a hagun annabi alaihi salatu wassalam yace fa za a yi da wuliyum na ala ra'si annabi ya dora hannunsa na dama a kaina hannunsa kaga a wannan ruwayar amfanin karatu kenan to wata ruwaya bata faɗi wannan hannu kawai ta aka ya kawo shi da hannunsa amma nan sai tace hannunsa na dama eh wato ya sanya ji wa kada bi udhni yumna bi yaqiluha yace sai kama kunne na na dama kun ga ai lokacin da ake je yana nan hagu to wannan hannun ya amfani ya riko kunnen sa na dama yaqiluha yana murza ba kunne da wanda idan an kama kunnen yaro za ga ana yi sai kama kunnen sai yana murza fa salla rak'atayn kaga anan kaga bai gama gaya ma ba amma wata ruwa ya ya gaya ma ya dawo da shi simple ana so a gaya ma cewa tunda ka je wajen ka sani shine jam'u duru hada hanyoyi na ruwayat duru ko ruwayat yace fa salla rak'atayn annabi ya raka'a biyu thumma rak'atayn ya kuma yin biyu ثم ركعتين يكما ينبيو ثم ركعتين يكما ينبيو ثم ركعتين يكما ينبيو ثم ركعتين يكما بيو نو كينا شاي ثم اوتara sannan annabi alaihi salatu wasalam sai ya wuce ثم رجع sannan sai koma ya danka gida hatta atahu almu'addin har sai da kiran sallah ya zo shine wannan ruwa ya zaku ga azumi wa sai da ne bayanin ya annabi yake mu'amalantar da rasa cewa idan ya rage saura minti sha biyar gwargwadon yadda za a karanta aya hamsin duk abin da annabi alaihi salatu wasalam yake sai ya tsaya ya ta abinci a in ya rage kamar minti ashirin ko talatin kai ko ashirin da biyar sai ya tsaya ya ta abinci idan ya rage sha biyar shir gwargwadon yadda za a biya aya hamsin to duk abin da zai ya gaba ya yi sallar dare ya ci abincin sahur wannan minti sha biyar da ya rage misali alfijir zai kullo karfe biyar to hudun saura fata tsaf ya gama komai a wannan daidai lokacin kuma sai dan kashin gida kashin gida yake saboda haka in ya dan kashin gida a lokacin kuma ba abin da zai yi sai istighfar astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim allahumma anta rabbi la ilaha illa anta me sai har sai alfajir ya kullu to haka annabi alaihi salatu wasallam yake mu'amalantar da ransa idan yayi wannan ana kira alfajir kuma sai ya tayi sai rak'atai alfajir idan ya raka a ta alfajiri sai kuma ya tafi masallaci yana zuwa masallaci da ya je kuma liman ya zo ta da sallah zai wannan shine da annabi alaihi salatu wasallam kaga shine in malami ya bibiya hadisan kai sai fito ba da iya bayani kawai yayi ba ga bayanan nan gaba ɗaya amma a bayanan wata ila hadisai biyar shi da aka tattara ba aka yi ma bayanin yaya annabi yake zaman daransa shi ne yake hatta atahu almu'adhdhin hammi kiran sallah yazo fa qama fa salla rak'atayn ya ma kawo sai ta yi sallah raka'a biyu khafifataini masu sauki ta kamar fatiha zalla ko abin da ya kama da wannan da muka biya sun makara da fa salla subha sannan ya fita ya salla asuba to kaga wannan hadisin wato kamar yadda muka faɗa wato hadisi ne da yake ƙarin bayani akan sallolin annabi alaihi salatu wasalam da dare hadisi na gaba hadisi na 439 hadisi bin abbas radiyallahu anhu ma kana abla da abbas Allah ya kara muke da yake kana salatin nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'a sallah annabi alaihi salatu wasallam raka'a goma ta uku haka ya kasance ya ani billahi yana rufin da daddare wannan ko bayanin mun riga mun wuce shi a baya cewa wanda suka ce sha uku suka ce sha ɗaya kawai za a yi wato sun cire raka a tayi fajr da gari amma ruwa ibn abbas cewa raka a sha uku ruwa wato hadda raka a tayi fajr duk da wasu malaman sun ce wai sun sallah da yake fara yi sauka ka fatiha da gajeriya sura da ita yake fara budewa wanda suka ce yana wannan sha uku idan ya bude da ita sauran kuma gaba ɗaya sai a yi su dogwaye kamar yadda za mu ji nan gaba doguwa amma wancan wato kamar an dan yi wobin kenan an fara to daga nan kuma sai a fara dogwaye sha uku babu da iskali sabanin wato hadisi ibn abbas da hadisin nana aisha da take ja ɗaya ba annabi ba ya ƙara mun warware wannan matsalar cewa fi'ilun nabi take magana akai abin da ta gani kenan wa ma kan yad illa bi ma alima shi kenan shi ma ibn abbas da yazo ya faɗa shi ma abin da ya gani ya faɗa ko ibn umar kuma yazo ya ce annabi ya ce salatu layli matna matna isa aka ce baka da adadin sallah in dai sallah ta nafila ce baka da adadi idan wani ya takai da yake shi ta ɗaya zai rika yi bane imahi kuma wanda za ka gana rigimar da zuba wata kila inda azumi ne daga azumin baya kuma yi to me yana hayaniya kuma ba ki ba ita kuma saboda haka wannan kuma ne ba magana annabi sallah annabi ko da wuce ita ma da Aisha ba iya na azumi ta gaya ma ba ko da wuce ta gaya ba duk dare kai haka kake yi kullum ba haka kake yi ba saboda haka sai imamu Ahmad da suka fahimci cewa ba ta da iyaka sai suke zalla raka a ɗari uku a rana shikenan kawai kai sai ka zaɓi abin da za ka iya wala haka ka san biyu za ka iya yi sai ka yi biyun ka shikenan na na haka bayan ya dawo daga sallah asuba eh to amma mu yanzu magana da muke na sallar dare ne shi muke magana amma idan ya tashi daga bacci bayan ya dawo daga sallah asuba abin da yake kansa ai kawai addu'a tashi daga bacci ka san fa wasu dauka suka yi mutum ya gaba ke ke baccin sa da dare ba addu'a da rana kai siyasta da ake yi wani dauka ya wai kawai ne ka miƙe shi ma ana addu'a ai bacci sunansa ko ba bacci sunansa ba kawai inda kai bacci ka tashi kai addu'a domin kalmar za ka kalla alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wannan baccin da kai ba mutuwa kai wai shi shi ba mutuwa kai na gode wa ubangijin da ya raya ne inda Allah wasu ba da daga ranar suke wucewa ba ko ba ka bane ko ba mutuwa da ranar sai dare wasu sai ka ga tunanin su wato zai rika ba su wannan ai da rana ma ana mutuwa mutum da waka ce ma daga kwanciyar rana ba su tashi ba wani kuma ya tashi ya sallah zuwa ya koma amma bai tashi ba nawa aka yi la tu'addu wa la tuhsa saboda haka a tashi daga baccin nan kowanne bacci ne gaskiya wannan yana da muhimmanci kuma da yawa wallahi dauka suka yi kai kai har ɗaliban ilimi a kowanne da ya taɓa cewa shi ya dauka ba haka kawai zai da daddare ake addu'a da tashi daga wani har ɗaliban ilimi wasu ɗauka shi iya ta dare don ka je garin da ba abincin dare mai yanzu kamar Saudiya a za ga jure da dare ba abinci da dare ba da wahala ka gan su na bacci amma da rana ko za ga gari yayi shiru to shi kenan ba za ka yi ba yaushe za ka rika yi kenan yaushe ai ana koya musu ba in baya magana ba kallafa ba ba man kai masa addu'a bane in mai ba komai amma ya fara magana ana duk yaron da ya fara magana za ta ga shekara uku ne zai yi addu'a ta ji da wani insha Allah to wannan shine to sai yace hadithu bin Abbas radiyallahu anhu ma kana kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza tahajjada min al-layl annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya tashi yin kokari a tahajjud kaga ai shine wani abu da za a yi bayan an kwanta da daddare shi kuma bayan baccin dare shine tahajjud salatin annabi sallah karatun alqur'ani duk sunan sa tahajjud ba iya sallah ce kawai tahajjud ba sai dai babu wanda yafi kowanne kunshi alkhairai irin sallah domin a cikin sa duk abubuwan da zaka yi a waje zaka yi a sallah in qur'ani zaka biya yanzu sallah a sallah ba akwai shi in salati zaka yi annabi a sallah ba akwai shi in istighfar zaka yi a sallah fi sa ake so kai sallah domin ta hada komai shi za a ke amma in da mutum zai tashi ya zama sai ce shi kawai istighfar zai ce yayi qiyamul layl ba yayi tahajjudi yayi tahajjudi ina zai tashi ya ce shi kawai abin da zai ta yi shine ya ce wa annabi sallallahu yayi tahajjudi to wannan shi ma yana da kyau mu fahimce shi da kyau to idan ya miƙe kayan nabi sallallahu alaihi wasallam ta hajjada min al-layl qala allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna anta al haqq wa qawluka al haqq wa qawluka al haqq wa wa'duka al haqq wa liqa'uka haqq wa liqa'uka al haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت هو أسررت أو ترواية ويدا يجي أولنا وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت kaga wannan ita ma annabi alaihi salatu wasalam yana biya ta cewa wato Allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangiji godiya gare ka take godiya a gare ka take sannan an ta kayyimu samawati wal ard kayyim shine kamar darakta ne ba da umarni a cikin samai da kasai gaba ɗaya Allah shine yake ba da umarni duk abin da zai faru na samai wal ard da kasai walakal hamdu kuma godiya gare ka take an ta rabbu samawati wal ard ya ubangiji kai ne ubangijin samai da kasai wa man fihi da duk wanda suke cikin sama da kasa walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi wa man fihin kai ne hasken samai da kasai da wanda yake cikin sa anta al haqu kai ne mai gaskiya kai ne gaskiya ya ubangiji wa qawluka al haqu wa qawluka al haqu kuma zancen ka ma gaskiya ne wa wa'duka al haqu alƙawarin ka gaskiya ne ya Allah wa lika'uka haqqun haduwa da kai ma gaskiya ce tabbas akwai haduwa da Allah sannan zai ce wal jannatu haqqun wuta aljanna gaskiya ce kuma akwai masu ƙaryata cewa babu aljanna Allah ya ce wato mutaji'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat mun yadda tana Allah ya tanadi ta ba ta nan to sai ce sannan sai ce wannan naru haqqun ita ma wuta gaskiya ce wa taqun nar allati u'idat lil kafirin ita ma tana nan sannan zai ke cewa wa ila wa ilaika abwan Allahumma laka aslamtu ya ubangiji gare ka na mika wuya wa bika amantu sannan kuma da kai nayi imani mun biya wa sa'atu haqqun ko kiyama ma gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya ubangiji gare ka na mika wuya na wa bika amantu sannan da kai nayi imani wa alayka tawakkaltu kuma na dogara da kai wa ilayka khasamtu sannan duk kai komona husuma in ma zan yi rigima to akan ka zan yi ya ubangiji yanzu wato rigima amma mutum zai yi to yi dan Allah yanzu akan kare haƙƙin addini yayi ba wai kawai kare interest din sa ba ku sai yace wa bika hakan ya ubangiji gare ka nake kawo duk wani hukunci na fakfili Allah ka gafarta mu ma kaddamtu abin da na gabatar wa ma asantu da abin da na jinkirta wa asaratu da wanda na boye wa alantu da wanda na bayyana wa ma anta alamu bihi minni da abin da ka san ni na iya ubangiji la ilaha illa anta ba wanda ya tantanta abauta wa sai kai to wannan ma za a yi ai na za a biya ta du'a'u istiftahi salat yawa yayin da za a bude sallah kaga wannan ba za ka mutane a sallar farilla da aka zo gai ko yau sai ka yi ta a sallar dare du'a'u istiftahi ya kamata mu fahimta addu'ar bude sallah ce idan za ka ga mutane sallah sai ka yi gagajerin gajejjerin amma wannan a tallar dare in ka tashi ba wanda zai ce ka matsa ba ka yi a baka kuma ba ka iya wannan baka shawara ka ɗauko littafinka na adka da yazo irin su alkalimin ɗayin ko hisunan musulun ka biya a baka amma wannan akwai ta hisunan musulun akwai ta ko masha Allah da kai wannan a wannan ɗaya amma dai ruwa ya ce ko yawwa sai dai wata cika ba kamar wannan to kaga sai ka dau littafin ka duba du'a istifta addu'a bude sallah babu babu tadwir al-qira'a babu da yake magana akan an so a ja doguwar wato doguwar doguwar sura yayin sallar dare ba sallar asuba ko ba sallar azhar ko la'asar ko maghrib ko isha a a sallar dare so ake kawari tilawa kai tai ku je ce ite babu tadwilil qira'a an so a ja dogon sura fi salatin layla a sallar dare hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi na 441 daga Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan na yi sallah ta da annabi alaihi salatu wasallam a wani dare falam yazal qa'iman annabi bai gushe ba yana tsaye yana ta ta zuwa ya bi shi sallah bai gushe ba yana tsaye yana ta karatu hatta hamamtu bi amri sau'i a sai da nayi nufin yin wani abu mummunan abu a kowa zai so ya ji ne wannan abin da ya yi ya yi sai yake cewa kila lahu to duk wanda ke zaune a gurin dawa za shi wannan tambaye zai suka ce da shi wa ma hamanta me kai nufin yi tun da ka ce amurin su'in ko sau'in ya kamata mutum ya yi wannan abu da yake mai muni kala yake hamamtu an a ƙauda ya ce wallahi na yi niyyar zama na ya ce ya yi niyyar zaman saki wa zaran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in kyale annabi alaihi salatu wasallam duk da cewa ba a lokacin kun ga sallar nafila inda ya zauna yayi nabi amma yana ganin cewa wannan abun domin abubuwan da mu muke ganin da wani dan kankanin abu zuwa bai babban ke kallon sa wani sahabi ya zauna da tabi'a yace akwai abubuwan da kuke yi yanzu kuna ganin sa ba komai bai yace wallahi mu a lokacin mu yace kabira muke kallon sa zamanin annabi alaihi salatu wasallam sau da haka sai ce wato na yi niyyar na haka ana kudawa a zarar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam to wannan niyyar kawai da yi yake cewa shine mummuna abin da ya furta domin da ya fara ruwa annabi alaihi salatu wasallam a raka a daya sai da annabi ya yi bakara yayi nisa'i ya zo ya ali imran a sai izu goma sha daya kar ku manta ba a lokacin abdullahi da masud mataki ne bai haura shekara ishirin ba bai haura ishirin ba amma yake ganin cewa wato sallar ta yi wa tsawo annaba alaihi salatu wasalam a lokacin kuma ya rufa wato shekara sittin domin yana shekara sittin da uku ya bar duniya to ya rufa shekara sittin amma yake wannan sallar ya hayyar ayyu wane mutum ai za ka iya ɗauka amma ba haka aka kallafa ma ba ka gani misali mun faɗa a baya cewa kamar tsofaffi a gida mata suna son yin wannan ko wanda yake bai haddace ban ka ɗau kulwan lawo kai ta maimaita ta ka daɗe a bai ta yi a cikin rukuni na bude sallah ko kuma na cikin tasbihi a rukuyi da sujjada eh sai mutun yayi ba ya dau wannan dogo ai ba amma shi ba mai ne tashi da yayi ba eh karatun sallar nake magana an yi fatiha to mutum misali tunda na baku misali tafin da ya wuce cewa annabi ya ta maimaita aya ɗaya ma a raka'a ɗaya in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ya ta maimaita ta ya dade a dai sanne ya tafi rukui to abin da ake so ku fahimta da kyau sallar dare aiwar ake so ta fi tsawo sallar wuni ta ake son yawan sujjada sujjada ta yawa a sallar wuni amma ta dare an so tsayawa ta tsawo shine kiyamul layl da ai tahajjud kuma wani abu ne da aka tashi daga bacci shine qiyamul layl tarawih kuma mun faɗa cewa hutawa a huta shine tarawih amma an yi huda a huta to wannan shine um hamamtu ana aquda wa azara annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi niyyar na zauna in kyale annabi alaihi salatu wasallam to babi na ƙarshe lokacin da ya cika babin da zamu shiga shine wanda zai bayani akan marawa fi man nama laila ajma'a ata asba abin da aka rawaito akan wanda yake zama ya kabacci kamar ashabul kaji sai an tashi da sai da zama kawai shi zamu biya sati mai zuwa mu jiji kuma wani alheri ya rasa mai yawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin zarki ya yafe mana ya ba mu ikon gyara a gurguje ko shakka babu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya da yan uwa da wasu iyaye sosai da sa wato ba mu gudunmawa ta musamman da matasa da suka ba mu gudunmawa ta musamman wajen gudanar da daurorinmu da muka gaba lahadin nan da ta wuce mun yi workshop din da aka yi alkawari za a ko shakka babu gaskiya al'umma sun ji daɗi yadda ya kamata kuma an yi abubuwan da ya kamata ko shakka babu muna fata Allah ya sa wannan alkhairan da aka tsotana duk wanda ya yi musharaka ya participating Allah madaukakin sarki ya biya ma bukatun sa duniya da lahira Allah madaukakin sarki duk abubuwan da suka sa a gaba waɗanda suke tallafawa addini Allah madaukakin sarki Allah ka biya musu bukatun muna roƙon ubangiji ya yalwata arzikin sa ya yawaito mana irin su masu yawa wanda wannan ko shakka babu mu yana ba mu karfin gwiwa ita da awa tana tafiya ne da wato kwakwalwa da kuma dukiya da karfin jiki lokaci duk lokacin da ka samu karfin jiki da kwakwalwa da waka za ta yi rauni ko shakka babu amma idan akwai masu dukiya da za su rika tallafawa su rika shigowa ana yi to za ga dawa tana tafiya yadda ya kamata shi ta ga annabi alaihi salatu wasalam kiran da ya rika kenan sai Usman dan Affan ya bugi kirji ya tin shi yayi duk lokacin da aka ce ga kaza za a yi ka je ka koma tarihi ka ga rijiyar da zai na wasu zan yaji a lokacin miliyan nawa ce mun taɓa kwambatin kuɗin millions of naira ya ɗebo bayan ya ce kawai a yafiya musulmi su rika shan ruwa to haka ake dawa gaskiya wannan abin ya ba mu wato ban ƙaye kwarai da gaske kuma mun kamar yadda muka faɗa mutum ɗari da goma muka yi wa rinsa wancan lokacin kuma haka su muka ƙara dawo da su wannan lokacin an yi abubuwan da ya kamata kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya sa abubuwan da aka karanta ya amfani mu duniya da lahira muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya saka wayannan bayan Allah da alkhairi Allah ya haskaka kaburburan iyayensu da namu iyayen gaba daya Allah madaukakin sarki ya tallafa mana akwai malam Usman Yola da yassa ko ɗane ba shi da lafiya a muna roƙon ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya tashi kafadan su kafadin marasa lafiya gaba daya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi marasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su da kai iya mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama a kaburburan idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi jarabawa ko suke cikin ni Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ba su sakamako mai kyau dan kasuwan mu Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka ba su buɗe al'amuran ma'aikatan mu Allah ka taimake su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa masu neman aiki Allah ka ba su waɗanda suka fa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma qulna fiyatina ila ta'atika wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw kalla min zalik وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين